Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kan mance yau muna 24 ga watan biyar jimadar ula hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 28 ah, sha biyu wa miladiya wata na sha biyu na da 2021 sati da ya gabata muna cikin kitabul walima don ban manta ba mun tsaya a kan fadan manzala sallallahu alaihi wasallama daga hadisin jabir radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال بل هزوا حديث وبي أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه wa yanfukhu fihi kinan bayan wannan akwai hadisin Abu Qatada qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina ina ga kanshi muka tsaya idan ɗayan ku ya tashi shan wani abu a makayi to kai yayi lumfashi a ciki a lokacin da zai lumfashi sai ya ɗauke abin da yake sha sannan ya lumfasa sannan ya maida mutafakun alaihi muka ce wannan hadisi akwai nau'i na taka tsantsan da abin da yake iya afkuwa na wata rashin lahiya a lokacin da mutum zai lumfashi a cikin abin sha wali abi dawud imamu abu dawud na da ruwaya daga abdullahi dan abbas nahwahu kwatamcin wannan hadisi wa yanfuhu fihi kuma yayi busa a cikin shi man abinci da zahi mutun ya busa ko kuma ya hure wani abu daga ciki to bai kamata ba wasahahu tirmidhi imam tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi ina za mu tashi kan sabon babi babul qasmi bizawjat babi wanda yake bayanin rabon kwana tsakanin mata wanda Allah madaukaki ya arzuta shi da mace fiye da ɗaya to wannan babi na karantar da mu yanda kowace daga ciki tana da haƙƙi na kaso na rabon kwana kuma yanda suka yi yarjejeniya tsakaninsu in kwana ɗaya ne za a lissafa kwana ɗaya in bibi ne za a lissafa bibi in uku uku ne haka ya danganci dai daga tsakanin ma'aurata su ga musu yi shawara abinda za a yi قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها an samu wannan hadisi daga ummul mu'minin Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqsimu li nisa'ihi fa ya'dilu wa yaqul manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya raba kwana tsakanin matan shi sallallahu alaihi wasallam fayadilu kuma yayi adalci baya ba waccan kwana uku ya ba waccan biyu kowace in biyu bibi ne wa ya ƙulu sannan ya ce Allahumma ya Allah ya Ubangiji asalin Allahumma ya Allahu ne haza kasmi wannan shine kasuna rabona fi ma amliku daga a cikin abin da na mallaka fala talumni Allah kadda ka zarge ni fi ma la tamliku fi ma tamliku a cikin abin da kai kake mallake da shi na abin da ya shahi so abin da zuciya ta kumsa wannan ba mulkin mutum bane mulki ne na Allah wala amliku abin da ban mallake shi ba kawai kana son mace kawai sai ka ji kana son ta an tambaye ka yaya aka yi ka so ta baka sani al'amari ne na zuciya kawai haka inke haka yake shi amma kaso tun ya san sai a yarjejeniya kwana uku kwana biyu kwana daya qala rawahu al-arba'atu ashabu sunan su guda hudu suka rawaito wannan hadisi wa sahahu ibn hibban Muhammad ibn hibban ya inganta da shi wal hakim walakin rajjaha at-tirmidhi irsala sai dai imamu tirmidhi ya rija yadda wannan irsal kenan mursal ne shi kuma asli mursal in dai ba na sahabi bane ba to da'ifi ne ana raba shi a cikin jerin gwano hadisai na mai rauni kamar tabbat mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya raba kwana tsakanin matan shi kuma yayi adalci a ciki duk da cewa Allah madaukaki ya bashi dama ya je wanda inda yake so turji man tasha min hunna wa ta'wi wa ta'awi ilayka man tasha ina Allah ya bashi dama kuma wannan na daga cikin abeban da manzala sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi shine yake cewa khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda hukuncin da yake banta da shi ya ga dama kwanan wani ne je wajen wacce ya ga dama kwanan wacce ce ya je wancan amma mu ɗaiɗaiku musulmi a matsayin musulmi a dole za mu yi adalci kuma domin hadisin wanda ya zo zai bayani a gaba kan dole ne a yi adalci a kan rabu. wa nabi huraira radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi sallama kala an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi sallama kala ya ce lalle maza Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce man kanat lahum ra'tani فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح ما حديثي ne ingantacce mazala wanda tsira da amince Allah su ƙara tabbata gare shi yace dukkan wanda a kalkashin shi akwai mace biyu ko hiye da haka nan domin anan ne ake samun karkata daga biyu abin da ya sama famala ila ihdahunna ya karkata zuwa daya yayi watsi da daya ja a yawmal qiyama to zai zo gobe ranar qiyama wa shiqqu ma'il shashan shi a karce a karkace a shanye kamar yadda ya karkata ya so waccan yayi watsi da waccan ya tauye haƙƙin waccan haka gobe qiyama zai zo shashan shi a tauye a karkace kuma da an gani an san wannan mutum ne ba mai adalci ba tsakanin matan shi rahu ahmad wannan kuma na karantar da mu cewa abu ne haram domin gashi narkon azaba da azaba ta bibi aikin da yayi nan qala rawahu ahmad wal arba'atu ashabu imam ahmad da ashabu sunan su guda hudu suka fitar da shi wa sanaduhu sahih kuma sanadin wannan hadisi ingantacce ne wa an anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga anas dan maliki wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qalat min as-sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala ath-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasama وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري Anas da Malik wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi Anas ya ce wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi minas sunna na daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran sahabi ya ce minas sunna to iya nihin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daga tafarkin manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi idan tazawwaja yace idza tazawwaja rajul idan mutun ya ya auri albikr budurwa wanda bata taba sanin namiji ba taba sanin aure ba ala sayyib ya auri budurwa alhali akwai uwar gida tana nan aqama indaha sab'an wannan amarya budurwa tana da haƙƙi na kwana guda sati guda kwana bakwai zai yi angwanci na sati guda sun makasama sannan kuma sai a shiga rabon kwana in ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya in biyu biyu biyu in uku uku wai za ta zawaje sai yi ba in kuma zawara ce ya aura wadda daman ta taɓa arme a kama inda ha salatan yanzu sai ya angwanci na kwana guda uku sun makasama sannan kuma a zuwa rabon kwana sannan waccan budurwa angwancinta sati ita kuma zawara angwancinta kwana guda uku sannan kuma sai a koma a yi zaman kwanannaki rabe yadda za a yi daidai wa daida walaikun salamu rahmatullah idan aka zo wajen wannan rabon kuma aka samu rigima kuma da ita ce da ita za a mara kwana da ita ce ita na a yi ƙura'a sai su yi ƙura'a tsakaninsu wanda ka santa ya hutu shi kenan da ita za a nan sai namiji ba kai za ka ce ba a haddi in ka ce ai rigima ka ce ko inda fa kana da magana ai ba rigima ba a yi ba ko kawai ta za ka yi ai amma da ka ce rigima kuma ai babu wata manufa ta raba rigima sai ƙura'a na'am قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنسى مونا حديث لك أم سلمة أم المؤمنين ودي أبدا الله تكارة تبتع قريتا أن النبي صلى الله عليه وسلم شلل النبو أن سيرا يا الله دامون شنسكار تبتع قريش لما تزوجها لوكتين دي أورج يا أوريتا أقام عندها ثلاثا يسعى يزمنا ورن تقوانا قدعو دومن زوراج mata Abu Salama radiyallahu anhu wa qala yace innahu laysa biki alayya ala ahliki hawan baki da wani wulakanci game da mu ahliki nan iya nihin karankaci a wurina baki da wulakanci in shi tisabba'tu laki wata ruwaya ta sa'ad da yazo lokacin da ya zaba mata ta ce ya yi kwana guda uku da ya kwana guda uku ya yi zai hutu ta kama rigar shi ta sha ya ce to in shi ta sabba'atu laki in ba haka ba to zan miki kwana guda bakwai wa in sabba'atu laki sabba'atu li nisa'i idan na miki kwana bakwai su ma kwana mata na sai na masu kwana bakwai bakwai kina da zabi ki dai kwana guda uku ne na yi yanzu in bakwai kike so to shi ke na ajera in na yi bakwai a wurinki sai na yi bakwai a wurinsu rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kuma wannan na ƙara karantar da mu kyakkyawan zamantakewa mazala sallallahu alaihi sallama da kamala ta adalci tsakanin matashi Allah bai dora mai wannan ba amma saboda kyautatawa ya zamanto in kaso iya kiyayewa kaso kowace وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة muttafaqun alayhi an samu wani hadisi daga Aisha ummul mu'minin wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta tace Sauda bint Zam'a ta mata kyautar kwananta lokacin da Sauda girma ya kama ta tsoha ta ga alama kamar manzala sallallahu alaihi wasallama zai barta yake mata ne masu hankali masu tsinkaye ta lura manzala sallallahu alaihi wasallama iya tsananin san Aisha radiyallahu anha sai ta ce to ni dai tsuha ya kama ni ba ni da bukata na wani al'amarin maza da abin da ya kamata da a bar ni gara ya zamanto a tada na cikin matanka gobe kiyama ina daga cikin matanka ta ce ta ba aisha radiyallahu anha kwananta shikenan manzala sallallahu alaihi wasallama ya ji dadin hakan da aisha wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama sai kasance manzala sallallahu alaihi wasallama ya qasim li aisha yawmaha wa yawma sauda sai ka zamanto iya kwana biyu maimakon yayi kwana guda sai kwana biyu kwana na Aisha radiyallahu anha kwana kuma na biyu na Sauda radiyallahu anha muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ina yanzu mace misali ce wanda Allah ya sa tana da kaifin hankali ta ga dai an gama da ita maimakon ta yi ta jayayya ta yi ta buge-buge ta kokari sai ta duba cikin mata ta wuce wance wannan kwana na na ba wance shi duk da cewa kuma tana da haƙƙi halauta komo saboda kwana abu ne haƙƙi ne wanda yake sabuntuwa mun gane ko duk in ya huce ya huce wani ne sabo ne zai zo in ta ga halau abin ya kishi ya motso da yawa ta ce to yau ho kai kwana wannan ho na amsa wannan haƙƙin ta ne amma ta samu ta bada kwananta ta yi kyautar kwananta abin da wuya za ka same shi a matan yanzu wata ba ta yi kyauta da kwananta ba ma inda son samu ne tana iya kwato kwanan wata ta gama da nata nam قال وعن عروة رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga urwa wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace kala ta Aisha radiyallahu anha Aisha wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare ta tace yabna ukhti ya kai ɗan ‘yal'uwata, kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama la yi faddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min mukfihi indana. Ta ce, ya kai ɗan ‘yal'uwata, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance bayya fifitar da shashenmu a kan shashe a cikin rabon kwana fi mukfihi indana a lokacin da yake tare da mu, ba halin bulaguro ba. wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an ya kasance kuma da wuya a samu wani yini face sai kowa ya kewaya wajenta ya je wajenta fa yadunu min kulli imra'atin ya kusanci kowace mace min ghairi masisin sai dai ba tare da saduwa ba wannan ma kuma matsala ce wanda sotari jahilci na sa mata sun ana samun rigingimu da yawa tana ga misali in kwananta ne bai dace ba miji ya leƙa gidan ɗakin wata ko da da sallama ko da da ina jiki ko da mai kike bukata shi kuma wannan shari'a ta ba da dama abinda dai ba za a yi ba keɓanta da saduwa amma duk abin da ya zama to koma bayan saduwa ne to miji iya da wannan haƙƙi sai dai kuma akwai abu ɗaya kai ya zamanto in yayi in yayi a can to dole yayi a can mun gane ko kai ya zalunci ta sai in kwanan wata ce ya kewaya wajen waccan kuma in kwanan waccan ce bai ya zuwa wannan kuma yayi zamanto ya shiga kalkashin wancan hadisi wanda muka karanta hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda yake da mace biyu ya karkata zuwa guda gobe kiyama zai zo ɓangaren shi ko shashen shi a karkace. Na'am, Aisha radiyallahu anha ta ce, Kowa daga cikinmu, da wuya ne a samu wani yini face sai ya je ɗakin kowace daga cikinmu, ya kusanta ya zuwa gare ta sai dai ba tare da saduwa ba hatta ya bulugha allati huwa yawmuha fa yabita indaha har sai ya kai ga wadda daranta ne kwananta ne a lokacin nan sai ya kwana wajenta rawahu ahmad wa abu dawud wal lafzu lahu wa sahahahu al hakim imam ahmad da abu dawud suka fitar da shi kuma wannan lafzi na imam abu dawud kuma imam hakim ya ingantar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها إمام مسلم يا رواية دقى عائشة ودي يرد الله تقارى تبتع قريتا قالت تجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن kama hadisin wancan da ya huce kuma hadisi ne wanda imam muslim ya fitar da shi aisha radiyallahu anha take cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sallaci la'asar dara ala nisa'i sai ya je wajen matan shi ya je wajen waccan ya je wajen waccan thumma yadnu min hunna sannan ya kusanci kowace daga cikin su alhadith ya cika makin wancan hadisi wannan na karantar da mu wasu fa'idodi a kaikaice dalili ne cewa mata mazala sallallahu alaihi wasallam ba sa yawace yawace gane ko nan da zarar la'asar ta sai ya jojin kowace sabanin matan mu kuma kan titi ne zaka je ina zaka ganta ma kai sallar la'asar ta hoda ta hota ta tai san ba ba san ba ma inda ta sa kai نعم قال وعن ثم يدنو منهن وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه عائشة ودي دالا تقار تبتا قريتا تكي شوى للي مزالة صلى الله عليه وسلم يا كسن شي إيا تنبيا أتكرش الله يدي رسول دقائتا wadda daga wannan rashin lahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai tashi ba ya rasu aina ana gadan ina ina nake gobe yuridu yawm aisha iya nihin rana aisha radiyallahu anha iya sanya kasance rana aisha ce yake ciki fa adina lahu azwaja lokacin da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka lura da yanayin da yake ciki sai suka ba shi izini ya kunu haithu sha'a ya kasance duk inda yake so kenan nan haƙƙin kwana ya saraya sun yi haƙuri da haƙƙinsu duk inda yake so ya je ya je ya kwana ya yi rishin laya fakana fi baiti aisha sai kasance ya kunu haithu sha'a fakana fi baiti aisha sai kasance a ɗakin aisha radiyallahu anha ya rasu sallallahu alaihi wasallam tsakanin cinyoyinta da gabanta muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anha qalat hallo wannan hadisi an same shi daga aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza arada safaran aqra'a baina nisa'i zala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya so yin bulaguro sai yi qura'a tsakanin matan shi da haƙƙin wa zai huto wanda za a yi bulaguro da ita ba kawai duba amarya yake ba ya tahi da ita in wani mu ne kawai sai mutum ya duba wanda ya yi so ya karkata kawai ce mu taho mu tahi bulaguro a shirya mai bulaguro a'a zala sallallahu alaihi wasallama qur'a yake fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma kowace daga cikin mu kasanta ya hutu na tahiya to tahiya yake tare da ita da ita yake tahiya sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana abdullahi ibn zam'a radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abdullahi dan zam'a wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace لا يجلد أحدكم رأته جلدة العبد رواه البخاري kada ɗayanku ya bulale matash kamar yadda yake bulale bawan shi ina turawa da karnukan turawa masu biyan neman haƙƙin mata ga inda musulunci ba su haƙƙi kayan su nema musu haƙƙi shara ba ta yarda ba da bugon mace bugon da zai huddo jini ko ya birti an ce a buga amma bugo na ladabtaswa ba kan ka samu mace ba kai ta dankara kamar ka samu wani sa'a ko kuma abokin hada laihi ta yi mataki-mataki ne da galgadi ya yi bai yi ba ga yawa waliyanta al'amarin bai canza ba kaurace mata wajen kwana al'amari bai canza ba yanzu sai a ɗan buga don dai ta san lalle wannan laihi ne malbugo ba wanda zai zamanto wanda zai kawo birni ko ya kudu jini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajli da ahadukum kaddayan ku ya bula limra'tahu matash jaldal abdi bulala da zai wa bawan shi na ina ga sai mu tsaya akan wannan babi mu tashi sabon babi babul kul abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk ko kuma kadan ne hal akwai dogon taliki kuma iya da kyau makaranta ce na'am insha Allah